الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين وصحابته البررة الكرام ومن سار سيرهم إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله يومنا رانا الخميس شاعر وقت رمضان هجرة تبوتين لبوتة أربعين دجر wanda hakan ya daidai da 21 ga watan uku miladiya 2024 za mu ci gaba da tafsir gwargwadon fahimta kamar yadda aka saba a cikin wannan masallaci ne albarka malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am بسم الله الرحمن الرحيم na'am ولا تؤمنوا إلا لمن سمع دينكم na'am قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم
na'am أو يحاجوكم عند ربكم na'am قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء na'am والله واسع عليم
يختص يختص برحمته من يشاء na'am والله ذو الفضل العظيم Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم wato ci gaba da maganan bata da kauta hanya na ahalin kitabi musamman yahudawa batin sun san manzon Allah sun san sifar shi an faɗa a littattafansu na attaura da sifar da har ɗaya daga cikinsu bayan ya musulunta ya ce ni na san annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tamkar yadda na san ɗana yace kai bal na fi sanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fiye da yadda na san ɗana saboda shi ɗana zai yi babarsa ta haife mu ya zanto ba ɗana ba ne amma sifar da Allah ya gaya mana cikin a taura na sifar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da ka ga shi dole ka san shi ne kawai to bacin wannan fakewa da suke suna ta jayayya da manzon Allah suna ta bin hanyoyi na kusurin gwila da makirci da saddi da kaudar da hankalin mutane wajen bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga wancan zamani har ya zuwa yanzu to ga ga hudubar da suke yi wa junansu Allah ta'ala ya kawo mana suna cewa wala tu'minu kada ku sake ku gaskata kowa kar ku gaskata a tsaya a bai wannan aya wannan aya malaman tafsiri sun ce min araqil alquran tana daga cikin ayoyi masu wahalar fassara cikin alqurani mai girma da ita da ayan nan ta ma'ida ta ya ayu allazina amanu shahadatu bainakum idza hadara ahadakum al-maut yazu a ayoyi guda biyu din to amma yadda mai tafsirin jalalain ne ya kawo duk da ba fassara ba ita kadai ba wasu malaman sun faɗi fassarorin da ba haka ba irin su ibnu jaririn asabar to amma za mu ɗauki ta mai zalalai domin ta yi mana sauƙin fassara wala tu'minu kada ku gaggata an yi wuta a hadin mitla ma utitu cewar za a baiwa wani daya kwatankwacin abin da aka ba ku na daga littafi da annabta yadda aka ba ku littafi na sana'ar taura da annabta a wajen annabi Musa to kar ku gaggatawa cewa za a ba wani mutum ɗai irin abin da aka ba ku kuma kar ku gaggata a a au yuhadukum inda rabbikum shi ma wala tu'minu lahu kar ku gaggata cewa wai za su yi jayayya da ku idan an je gaban Allah su rinjaye ku da hujja cewa su ke kan gaskiya duk kar ku gaggata haka an gane wannan ko kar ku yarda da wannan illa liman tabi'a dinakum sai dai ga wanda ya bi addinin ku kawai na yahudanci idan ya ce ya gaggata ya bi addinin yahudanci to ka iya yarda da shi wannan sai Allah ta'ala ya ce kul innal huda hudallah to haka Allah ta'ala ya ce shi ke shirye da wanda ya so shi ke batar da wanda ya so ka sai masa ai shari'a dama dai shari'a ta Allah ne tunda bai so ya shirye da ku ba dole ku kama rindin ba kuna faɗin wannan maganganun maganganun marasa kan gano an gane ko a shi ne ma'ana haka ne wala tu min lallam tu ya dinakum kullu inna huda huda Allah an mota hadu min sama wajika aw yuhatukum inda rabbikum sai ne wallahu wallahu wasi'un alim ko kul inna al-fadla bi yadillah yuwtihi man yasha kamar da fassara ta kace masa ai falala tana a hannun Allah yana ba da ita ne a kuri wata kullin huda hudallah na fakka ka ce masa shiriya shiriya ce ta Allah ko bai ba ku wani yasa kuke rundun ba sannan kul innal fadla bi yadillahi yu'tihi man yasha ai falala ta annabta ba ku ke rabawa ba a hannun Allah take yana ba da ita ne ga wanda ya ga dama shi yasa ya ba Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam da zama wasu a cikin larabawa ko kuna ganin larabawa a matsayin gidadawa a wancan zamani ba masu ilimi ba ku ne masu ilimi ku ne ahalin kitab to farallan Allah shi ya so ya ba mu ga yadda za ku yi kuma kul inna al-fadla bi yadillah yuti man yasha ba a hannun ku take ba ai da a hannun dan adam Allah ya azzi al'amara da an ga wulakanci qul law antum tamlikuna kaba'ir rahmat rabbi idan la'amtaktum khashiyatal infaq ka gaya musu da a ce ku ne kuka mallaki taskokin ubangiji da rikewa za su yanzu nan ba da dangane muke karatu ba da ke hannun wasu bayan Allah Allah ya mai da shi ko amma rana ba ka taba ganin rana an ce yau an ba wasu ba su sallah ba rana ta janye ko wata ba za ka ga haka ba to da adam shi mai tsauro ne za ka yi sa Allah ta'ala ya bar duk wani abin da yake ba a iya rayuwa sai da shi sai ya tafi shi kai tsaye kawai kamar iska ba wanda ke ba wani ita Allah ne kawai in yanzu ta gaza shakan iska yadda ya kamata saboda rashin lafiya za a sanya man oxygen a asibiti sai ka biya kuma kuɗi masu tsada kun ba ta kai daraja wata ba amma wannan ga ta kyauta ruwa da kuma shi ba a iya rayuwa sai da shi amma shi za a iya ɗaukar lokaci ba amfani da shi ba shi ma sai Allah ya bar shi a hannunsa sai dai a ɗanyi wata ɗan hidima ka ɗan wajen kwakwalo shi a cikin ƙasa yanzu ruwa idan ya zanto zarka da naira ɗari ne za a ji ana cewa ruwa ya yi tsada amma samu turare cikin zarka da za a gani kamar wannan zarka in aka ce ma dubu ɗari za a ga ya yi sauki ko saboda da shi wannan turare ko za ka iya rayuwa tun daga farkon rayuwarka har ka gama baka shafa ba kuma ka rayu lafiya ba amma ruwa ko da wani lokaci kana amfani da shi yasa Allah ya sauƙaƙa lamarinsa to Allah mun gode maka Allah ya karo mana qul innal fadla bi yadillahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim Allah ta'ala mai yarwar baiwa ne sannan kuma masani ne shi ya fi sanin inda zai ajiye baiwar shi ba ku ne za ku nuna ma Allah inda ta zai sa baiwarsa ta manzanci ba wannan ta yi daidai da Allahu a'lamu haitu yaj'alu risalata na ga aya ce ne ko Allah shi ne mafi sanin inda zai ajiye manzanci shi ba ku za ku koya ma Allah yadda zai ajiye ainihin manzancin sa ba wallahu wasi'ul alim yaktasu bi rahmatihi man yasha Allah yana yalwatar yana kebantar man yasha'u wanda ya ga dama bi rahmatihi da rahamarsa ta annabta da haka shi annabta ke an tatsi iztiba'i ne na Allah zabi ne na Allah ba wani wurdi da za a ba mutum tun a wancan lokaci da ake samu annabta ya yi ta yin wurdi don ya samu wata annabta babu wanda Allah ya so ya ba kawai sai ya bashi shine wallahu yattasi bi rahmatihi man yasha wallahu zul fadl al azim Allah ko ma abutun falala ne wata take mai mai girma in ya tashi sai ya adda kazanan gurin sai ya adda kazanan gurin sai ya adda kazanan gurin Allah ta'ala bai tuka dunkula abu guri ɗaya ba kawai a'a in nan gidan ya sanya kaza sai san gidan ya sanya kaza in san gidan ya sanya kaza saboda baiwar shi fadi ce da ita ai wani balaraban ƙauye da yake yin addu'a bayan wata ƙariya ta faru ya yi fitsari sahabbai sun mai sa a masallaci annabi ya ce a kyale shi ya koya mai yadda ya kamata a yi sai yake cewa Allahumma arhamni warham Muhammadan wala tarham ba'dana ahadan yi wannan addu'a ya Allah ka ji kaina ka ji kan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma ba ni ba Muhammadu kar ka ji kan kowa da manzo Allah ya ji sai ce ayyuhal araji laqad hadathta ala Allah wasi'an ya kai balarabar kauye ai ka ka killace ka iyakance wa Allah abu mai yalwa ai rahama Allah ba da da ta yi kalma da da tana da yalwa Allah yana fadada ka a gurare da yawa to Allah ta'ala muna roƙonka Allah kai kai ta an tayo mana baiwa da alkhairai iri iri zahira wa batina wallahu fadl aziz wa min ahli kitab
ومن أهل الكتاب من إن كان بقنطار يوجه إليك ومنهم Hmm.
ومنهم من إن تامنه بدينار لا يوجه إليك
na'am لا يوجه إليك إلا ما دمت عليه قائما na'am ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون Hmm.
ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون
الله أكبر الله تبارك وتعالى يسوى من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون wannan aya za ta yi bayani kan musamman ahlul kitabi ba kuma su kadai ba sauran mutane kala biyu ne akwai mutanen kirki akwai mutanen banza akwai mutumin da idan ka ɗauki amanar ka ka bashi ko za a shekara goma ko ishirin wallahi ko kuma akwai shi har yanzu a wannan zamanin idan ka je wannan amana haka zai ɗauko ta ko canza kuɗin da bai kuɗi ne a cikin wato maɗaurin su zai ɗauko ya baka na san mazabaki mala hafiz sun shirji ɗaya daga cikin abokanmu yanzu ma bai shi shigo nan gudu mala ibrahim auliya yana daga cikin irin waɗannan mutanen ya rasu allah ya gafarta mishi in ka ɗauki abu ka bashi yadda kuɗin suke ba zai canza masu ba su ɗin waɗanda ka bashi komai tsawon lokaci idan ka zo su zai ɗauko ya maida maka to akwai irin waɗannan akwai kuma wanda kana bashi abu to da ka bashi wannan abin ka sani cewa in ka shirya hadiya to Allah ya baka lada kawai yawwa dan sai ma ka san kawai kamar ka zira cikin rijiya ne. sai wani ma gara a zira cikin rijiya kila in aka yi yasa kila in abin ba mai lalacewa ba ne zai iya fitowa to Allah karka jarabe mu da irin wannan to su cikin malaman ahlul kitabi shi Allah ta'ala ya ce ba dukan su suka taru suka zama iri daya masu ha'inci wajen koya sifar manzon Allah da yake a cikin littattafan su suna baiwa mabiyansu gogi akan sifar annabi ba a'a ba duka aka taru aka zama daya ba wa min ahlul kitab daga cikin ahlul kitabi man in ta'amalu bikin darin akwai wanda idan ka idan ka amince mashi da dukiya mai tarin yawa kamar yanzu a ce miliyan ɗari misali ka ba shi ajiya yu'addihi ilayka to sai ya maido da ita zuwa gare ka saboda babu ha'inci a zuciyar shi to irin wannan kaga dan ya ga an rubuta suna a tsohon manzon Allah ai ba zai canza tunda zuciyar shi dama aminci ne da san gaskiya a cikin ta babu ha'inci ina misalin irin wannan malaman tafsiri suka ce ka Abdullah bin Salam wa ashabi kamar wani malamin Yahudu ana ce mashi Husayn ibn Salam ya zo ya musulunta sai manzo Allah ya canza mai Abdullah bin Salam da shi da almajiransa suka zo suka musulunta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma ka san in dan ga mana wani abu kadan lokacin da ya zo zai musulunta sai ya ce ya rasu ya rasulullah yahuda na san su ba su da kirki yanzu ni ka gani malamin su ne ka gana musulun da su to koye ni wajensa ka kira ka kira su su malamin yahudawa da mabiyan da yawa ka dan yi muhawara da su akan cewar idan na musulunta yaya za su faɗi maka kuma ka tambaye ni matsayina a wajensu kafin in fito in bayyana da musulunci na a gabansu sannan bayan na bayar da musulunci a gabansu za ka ji wani matsayi za su faɗa dawa a guri ɗaya annabi alaihi salatu wassalam ya koya abdullahi bin salam aka kira malaman yahudawa suka zo sai ce ya ku yahudawa kun san dai addinin musulunci gaskiya ne a mu ba mu yarda ba ba mu yarda ba ba gaskiya ba ne ba kai ne annabi karshen zamani ba yace to me matsayin husaini bin salam saboda ai sunan da suka sani kenan gunshi kaga tunda ba sa annabi ya canza ne ba me matsayin shi a wajen ku suka ce kai ai huwa khairuna ibnu khairina mafi alkhairin mu dan mafi alkhairin mu wa alimuna wa ibnu alimina malami a cikin mu dan malami a cikin mu ita to shi kenan ara'ai yace to ara'aitum law aslama ku ba da labari yaya idan ya musulunta wani matsayi za ku zanto kuna gane shi da shi sai suka ce ma'azallahi an muslim Allah ya kiyaye shi akan ya musulunta ma'ana ba zai taba musulunta ba wannan ba zai taba binka ba Abdullah bin Salam sai yi to a wajen sai la ilaha illallah muhammadur rasulullah da Allah yanzu yanzu nan mai kai gama sai mashi mafi alhairin mu dan mafi alhairin mu malamin mu dan malamin mu wa'annan sabobin gaba ɗaya sai da suka canza su take suka ce wannan shine mafi sharrin mu dan mafi sharrin mu jahilin mu dan jahilin mu da Allah to wannan da kake tunanin za ka bashi wata amana ya rike wanda take yanzu ma ya sa amana yanzu nan kawai to shi wannan da shi da almajiran shi sun kyala kan shugabanci sun kyala kan abin duniya sun zo sun yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ne wanda Allah yake buga misali da su cewa idan da za ka amince musu da dukiya mai yawa ka ba su ajiya sai sun maido da ita zuwa gare ka Allah ya sanya musu irin waɗannan wa minhum daga cikinsu kuma akwai man in ta'amalu bi dinarin akwai wanda idan ka amince mashi da dinari ɗaya kan la yu'addihi ilai ba zai maido da shi zuwa gare ka ba saboda ha'incinsa da kuma muguntarsa ko dinari ɗaya ka bashi a jiya in ka zo an sa zai ce baka bashi ba shi kuma ina misalin shi an ce akwai wani wato hafnat kamar da mai wannan ya kawo wannan tabbatar tafasir shi ko mai abdalalai ya ce kamar ka'abu ibn al-ashraf dukkan su ne guda ne maha'inta ne na ƙin ƙari kuma maƙaryata ne masu zamba ne ga su da ƙwarewa wajen sukar mutum da cin mutunci sun ƙware wajen wani kamar ka'abu ibn al-ashraf hawa koki da yake da su wajen zagin annabi da cin mutuncin annabi ƙwarai da gaske ya ƙi musulunta ga shi malami ya ƙi musulunta sai ha'inci da canza sufofin annabi da kuma koya aka bashi addu'a ba zai maido ba saboda ai shi ha'inci duk wanda ya subanta da shi a komai ma sai ya nuna a komai ma ba yasa muke ta kira Allah ta'ala ya kawo mana gyara a kasar mu ba idan kana shiga ma'aikatu a kasar nan zaka iya ko ina ha'inci ya shiga har a babin karantarwa zaka iya mutum yana karantarwa shi tisa ne malami ne a makarantar gwamnati amma ya aiki suna makarantar kuɗi kaga nan gurin akwai alamar tambaya kamata in ya yadda yana karantarwa sosai kamata ya shi suna yana makarantar da yake to sun yi koyi da malaman islamiyya ba za ka iske duk malami ya yadda da karantarwa da yake ya shi suna nan cikin makarantar da yake ya yadda ya san yana karantarwa dan Allah ko ba za ka iske mata wahala ka iske malamin islamiya yana karantawa ya yi kuma suna wata makaranta wa yake san ta fi karatu da wuya ya gamsu da irin karatun da yake karantar da su ya san ba haɗin shi yana yi masa yadda za su gane za ka ya'yan shi ma cikin abin da yake haka ba zai ware kira masa wani karatu da kuma yadda yake karantar da kowa ya yadda ya'yan shi su samu wannan ilimin da haka to mu ma ya kamata a gyara komai tun daga harkar ilimi zo da harkar lafiya ko yanzu idan wani gwamna ko wani in dai ma tuna sunan gwamna na yi kwanaki sun dace ma a gidan rediyo idan wani babba ya rishin ya kama rishin lafiya sai ga an ce a hidda shi kasar waje to da Allah bai ji har a gyara asibitocin kasar tamu in aka gyara aka shirya komai in dai ka yarda da gyaran da kai da inganta lafiyar da kai to a kai dunya a nan mana ba shi kenan ba amma kai ka san baka yarda kai ba ka san a nan ba gaskiya da iya sai dai ka ce a kai ka san wanda su suka raya na kai kuma ka yarda da su kai baka raya na ba sai dai a kai ka san gurin wannan jera da cikin abin da bai dace ba Allah ta'ala ya sa wata rana baga al'amuran sun gyaru sun yi kyau muna fatan Allah ya mana haka to saboda haka akwai wanda duk yadda ka bashi sai yayi ha'inci la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima sai wanda ka dawwama akan shi kana mai tsayuwa kana a gurin a yanzu ka bashi ka sai ya baka amma matakar za a kwana daya to zai ce baka bashi ba kawai to ka awo bidin asara haka aka ce wani mutum ya bashi ajiyar dinari da ya dawo zai karba sai ta shi ya bashi ba la la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima Allah ta'ala sai zalika wannan abin da suke yi su Yahudawa da masu hali irin nasu na rashin riƙe amana bi annahum saboda su sun dinnan qalu sun ce laysa alaina fil ummiyin sabil ba mu da wata hanya ta samun zunubi fil ummiyin cikin cin dukiyar ummiyawa wa'anda ba su bi addinin yahudawa ba in dai kai ba su bi yahudanci ba to sun ce ko me suka tuna ka ba su da wata matsala kuma suka dinginawa a taura suka ce Allah ne ya ba su wannan damar a cikin attaura sabai suka zo wajen manzon Allah suka ce ga abin da Yahudawa suka ce suka ce duk dukiyar da za su ci ta wanda ba su ba wanda bai shiga addinin su ba sun ci bilis kuma Allah ne ya ba su wannan dama sai manzon Allah ya ce kazaba a'da'ullah makiyan Allah nan ƙarya suke yi ai duk wata shari'a ta su ta ta kadamayya tana karkashin kawahuwa na ma'ana an shafe ta koda ma akwai din to yanzu babu wani ina fata an gano wannan sai Allah ta'ala ya ce wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhib suna suna faɗin ƙarya suna jingina wa Allah wa hum ya'lamun gashi kuma sun san da cewa wannan ƙarya ce ba gaskiya ba ce kaga laifi kala biyu cin dukiyar mutane bisa ta hanyar da ba daidai ba da kuma jingina ƙaryar hakan da halatta hakan zuwa ga Allah Allah ta'ala ya kare bala من أوفاكم بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين الله أكبر الله تعالى ce bala kai ba haka ba kuna da zunubi mai girma dangane da dukiyar duk wanda wasu dukiyarsa bal akwai ma hadisi na nan na Imam Ahmad ko Muslim wanda manzo Allah ya ce ko kun san waye matsayaci kuwa suka ce ai mu matsayaci a cikin mu wanda ba shi da kuɗi ba shi da kadara ta sai dawa sai ce ba shi bane shine wanda zai zo ranar lahira ga sallah ga azumi ga sadaka ga zakka ga komai lafiya lau amma ya zo ya bugi wannan ya zagi wannan ya ci dukiyar wannan ya yi ma wannan kazafi sai a ɗauki ladan shi a ba wannan sai a ɗauki ladan shi a ba wancan har sai ladan shi gaba ɗaya ya ƙare kafin a gama biyan laifin da yawa mutane amma ga ladan ya kare sai a rika ɗiba daga zunuban waɗanda ba a kai ga sallamar su ba sai a ci gaba da turga masa daga baya kuma sai a jefa ya cikin wutar domin manzo Allah ya ce wannan shine matsiyaci na hakika gashi komai ya zo da shi na yara amma kuma ba abin da ya mashi amfani Allah ya ce bala ba ka ba kuna da zunubi mai girma akan cin dukiyar wanda ba ku ba man aufa bi ahadihi wattaqa duk wanda ya cika alkawarinsa tsakaninsa da Allah ko tsakaninsa da bayin Allah wattaka ya ji tsoron Allah Allah ka azurta mu da tsoronka to fa inna Allah yuhibbul muttaqin hakika Allah yana son masu jin tsoron Allah an ce yana son su bi ma'ana yusibuhum yana ba su kyakkyawan sakamako shine aljanna Allah ka samu da cikin su na'am
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة kalilan din bai shiga ba إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا no أولئك لا خلاق لهم في الآخرة na'am ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم na'am ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم Allahu akbar innal ladina yashtaruna bi ahadi Allahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilayhim yawm al qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim wannan aya tana da dalilin sauka har guda biyu dalilin saukar ta na farko ko in ce tana yin bayani kan abubuwa guda biyu ke zance kan malaman yahudu da kuma kowane malamai da suka bi kan tsarinsu abin da yasa nake cewa haka saboda ita ayar ma'anarta tana ci gaba da aiki ne ko akan yahudawa ko akan wanda ba yahudawa ba duk wani wanda zai ga gaskiya amma sai ya boye ta dan ba a bangaren kungiyarsa ba ko ɗariƙarsa take sai ya ki faɗa ta zai iya shigewa cikin wannan abu yana kallon gaskiya karara sai kuma game da masu saba alƙawari a kulla alƙawari da su ko wata amana sai su saba su yadda ba haka aka shirya da su ba to wannan aya tana magana waɗannan nau'o'in guda biyu Allah ta'ala ya ce innal ladina yashtaruna bi ahadillahi wa aymanihim thamanan qalila kaga waɗanda suke musanyar wani dan amfanin duniya kaɗan bi ahadillahi wa aymanihim a maimakon alƙawarin Allah na faɗin sifofin annabi da ya yi a littafinsu ko faɗin wata gaskiya da ya sai su musanyi gara su samu wata maslaha ta duniya a kan su faɗi wannan gaskiya da za ta rasar masu da wannan maslaha ta duniya wa aimanihim da kuma a madadin rantsuwar da suka yi an kulla amana da su ko wani alkawari har sun yi rantsuwa amma sun yadda su karya wannan alkawarin ko su rusa wannan amana saboda wata fa'ida ta duniya a wajen wasu Allah ta'ala ce ulaika la khalaqa lahum fil akhirah irin waɗannan mutane ba su da rabo a lahira wanda zai iya cin amanar abokinsa saboda kudi an gane ko zai ci amanar wani ma ɗan uwan shi saboda abun duniya za a iya haɗa kai in yanzu ne da shi da wasu 'yan ta'adda a zo a kama ɗan uwansa a je a dinga azabtar da shi a tsayasa shi ya yarda da wannan to Allah ta'ala ya ce irin waɗannan ba su da rabo a lahira sannan wala yukallimuhumullah ko magana ba Allah ba mai masu ba shi sa Allah ya magana da su ba kuma idan kada an ce Allah ta'ala ba zai magana da mutum ba ishara ce da cewa ba zai samu rahamar Allah ba so da shi san Allah ga bawa irin wannan rahama ce to Allah ba zai masu magana ba wala yanzur ilayhim ba zai yi kallo zuwa gare su ba kallo na jin kai amma wala yuzakkihim ko yawmal qiyamah ce a ranar alqiyama wala yuzakkihim ba kuma zai tsarkake su daga zunubin su ba suna nan tare da kayan su niki niki walahum azabun alim suna da azaba mai radadi kaga yaudara ta al'umma ta malamai an faɗe ta a nan wurin duk wanda ke haka yana kin faɗin gaskiya in gaskiya ta zo musamman alkurani in kana karanta shi kar ka kalli ƙungiyarka ko mazhabarka ko ɗariƙarka ko ɓangarenka ka kalli abin da Allah ya faɗa wa bayansa ka gaya musu kawai in bulala ta je wajen wasu bugata a can gurin in ta zo cikin kuɗin ma ɗauka ka faɗa ba ka faɗa ka faɗa ba sai a gyara amma zan iya ce wani duk wani laifi da za a faɗa na wani laifi idan yana tafsir ko yana wa'azi to laifin wani wata ƙungiya ne kawai duka gaba daya su kawai su kuma mutane ne su aka ga ku bayan Allah ƴan aljanna duka su duka to wa ya gaya muku a ranar lahira kawai za a ce ƴan kungiya kaza duk ku zo ku shiga aljanna ai ba haka Allah zai yi ba ko ina ƴan tarika kaza duk ku zo ku shiga aljanna a'a ku kowa za a yi mai hisabi ne irin aikin da shi ya yi kawai ba cewa dariƙa kaza yake ba ko ƙungiya kaza yake ba ai dariƙa kaza da ƙungiya kaza an yi lokacin da duk babu shi an yi lokacin da waɗanda ba su sai saba su ba ba a haife su ba a duniya kuma ana ta musulunci ana ana ta samun rahama Allah din din kafin lokaci kuma haka za a dinga samun rahama ko a shiga ƙungiyarsa ko ba a shiga ba ko a shiga ɗariƙarsa ko ba a shiga ba matuƙar dai an yi abin da ya dace to Allah ta'ala ka sa mu yi abin da ya dace Allah ta'ala ce wa lahum azabun alim suna da azaba wacce take mai radadi Allah ya kare mu na'am
وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من
na'am الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله na'am
ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون
Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa inna minhum la fariqan yaluna alsinatahum bil kitab litahsabuhu min al kitab wa ma huwa min al kitab wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah wa yaquluna ala allahi al kadhiba wa hum ya'lamun wa inna minhum la fariqan dindi ana ci gaba da fadin halin miyagun malamai na yahudawa da makamancinsu daga cikinsu akwai wasu yankin jama'a yalwuna alsinatahum bil kitab suna karkata harshen su da littafin da Allah ya saukar musu ya saki faɗin gaskiya kan abin da Allah ya ce a faɗa yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu min al kitab dan ku yi tsammanin wannan abin da suka faɗa na ƙarya yana daga cikin littafin ba sun kun ba haka Allah ya faɗi ba wa ma huwa min alkitab Allah ya ce gashi ko baya cikin littafi wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah in suka faɗi magana ya ce daga wajen Allah take gashi ko ba daga wajen Allah take ba Allah ta'ala karka da mu da wannan Shak Umar Kuti babban malami na ɗariƙar Tijjaniya wanda ya zo ya yaɗa musulunci a yankin Afirka din nan musamman yankin Afirka ta yamma din nan yana da littafi mai suna rimahu hizbir rahim ala nuhuri hizbir rahim yake cewa ma afsada dina min al muluki wal ulama su'i bil ufuki yace ba abin da ke ragargaza addini ya lalata addini fiye da abubuwa guda biyu fiye da a samu hukuma wadda take ba ta gaskiya ba wadda ba ta so a yi gaskiya ta sayar za ta saye malamai ta saye malamai ta dinga saye malamai na bogi su zo su rikita al'umma shine min min ma afsada dina min al muluk wal ulama su'i bil uquqi da kuma miyagun malamai su kuma su dinga dingina wa Allah ƙarya abinda Allah bai faɗa ba su ce haka Allah ya faɗa abinda ba shine addini ba su ce shine addini yace to waɗannan guda biyun su ne suke lalata addini daga al'amura sun rikirkice na addini a ƙasa Allah ta'ala ka kiyaye da ko ya kullu huwa min indillah wa ma huwa min indillah zaka ji suna cewa wannan daga Allah yake alhali ko ba daga wajen Allah yake ba wa yaquluna ala Allah al-kadhiba wa hum ya'lamun suna fadin ƙarya suna jingina wa Allah alhali suna sane da cewa ba daga wajen Allah bane wato akwai wani asali wanda hadisi ne kudisi Allah ke cewa kai bawa na yanzu ka fi ganin girma da mutuncin ɗan uwanka ko abokinka fiye da ni idan za ka saba mun sai ka ga abokinka ko ɗan uwanka sai ka ki saba mun yanzu kuma idan kuma ka kaga sun tafi ni kuma sai ka saba mun kuma ka san ni ina ganin ke ashe ni daraja ta ba ta kai matsayin abokinka ba ko ɗan uwanka ni za ka iya abu a gabana ko me za ka iya ba matsala amma a ga ka ga wani ya zo ba za ka yi ba ka ga wannan magana tana da ban tsoro Allah ne ke bada wannan yasa ashe kima ta da daraja ta a wajen ka ba ta kai kimar abokin ka ba ko dan uwanka wanda in a gaban su ne ba za ka kawo ban ba amma in babu su ni ina nan ni kuma za ka iya saba mu ka gani ba ka gani kima ta sai dai kimar abokin ka ko dan uwanka to Allah ta'ala ya kare mu wa yaqa wa yaqulu Allah al-kadhib wa hum ya'lamun na'am ما كان لبشر ko ما aiki ne ko كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا من دون الله na'am ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب na'am بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون
الله أكبر الله تبارك وتعالى يقول ما كان لبشر أن يكلمه الله آخر ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة هكذا يقول ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون wato wannan aya an ce Allah ta'ala ya saukar da ita raddiwa kiristoci da suke cewa wai annabi isa shi ya ce su rika bauta mai ka ji ƙarya da Allah shi yasa aka ce idan kana an cewa da ya ce kaza karka da karka yanke hukunci a kansa ka dai kai bincike in ba haka ba an tusibu qauman bi jahalatin ko za ku je ku afka wa mutane da rashin sani kai wautar da daga baya za ka rika jin haushin kanka in ka an cewa da ya ce ma kaza ka dai kai bincike tukun haka wani malami Abu Basiri yace idan idza naqala ahadu hadisa ahadin ilayka fa'alam annahu yanqulu hadithaka ila al-qaw aw ila ghayrika idan in ga wani mutum yana dauko maganar ka madan maganar wani yana kawo ma kar ka yarda da shi ita ma maganar taka zai dauke ta ya kai ma wani ne yawa halinka ne kar ka tuka shi masoyina ne a'a yana kawo maganar wani to taka ma zai kai ma wani da ka je gidan cewa ne ya ce ka za ka tsaya ka bincika kaga waɗannan kiristoci ne suka ce wai annabi isa shi ya ce su rika bauta mai da Allah wannan gaskiya ne ko ƙarya ƙarya ce kamar yadda ayat za ta gwada kuma sai kuma a game da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda wasu suke ganin kamar a wasu habbai ke suka zo gun shi suka ce ya rasulullahi mun ga kiristoci idan sun zo gaban kuros na sufar annabi isa wai an gicciye shi sai su yi mai sujada mu ma kai mana izini mana mu ma mu rika yi ma sujada suka ce wa manzon Allah to waɗannan abubuwan guda biyu sai Allah ta'ala ya kawo wannan aya biyu ya fige su gaba daya ya bata su gaba daya ya gwada duk ba daidai ba ne. wanda suke wancan maganar ƙarya su ce yi su da suke cewa su yi annabi sujada za a gwada musu ai wannan shi ma ba daidai ba ne. ma kana li basharin baya baya kamata ga wani mutum dan adam an yi wasiyahu Allahu kitaba ko cewar Allah ta'ala ya bashi littafi kamar annabi Isa kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal hukum kuma ya bashi hukunci irin na annabta summa yaqulu lin nas wannan guwa ta ko da kuma annabta haka ne wannan guwa wal hukuma wannan guwa summa yaqulu lin nas sannan kuma sai ya zo yana cewa mutane kunu ibadan li ku kasance masu bauta a gare ni ni dan adam ina min dunillah koma bayan Allah ku kyala Allah ni ku rika bauta mu Allah ta'ala ya ce bai bai taba yiwa wani dan adam inda Allah ya bashi annabta da hukunci an gane da littafi ya zo yayi wannan ba zai taba yi ba sai dai an samu wani shedani wani daddali fasiki wannan dan yayi wannan shi ba mamaki amma dai ga littafi ga annabta ga hukunci ya zo wannan Allah ya ce ƙarya ne kaga wannan an yi raddiwa kiristoci da suka ce annabi Isa shi ya ce su rika bauta mai kuma ana gaya wa sahabban manzon Allah ba zai yiwu manzon Allah ya ce a ai mai tsara ba har ma wata bishiya ma'aikin Allah lokacin da wani balarabar kauye ya ce ni ba zan musulunta ba sai ka kira wannan bishiyar ta zo gaban ka sannan ta yi ba sujada ya annabi alaihi salatu wassalam ya ce je ka ka ce ina kiranta ya tafi yace bishiya Muhammadu na kiran ki ta ce ni kawai ta jijjiga jijiyoyinta ta ɗago gaba ɗaya sama ya koma ƙasa ƙasa ya koma sama ta taho ya firgice mutumin ta taho ta zo gaban manzon Allah a wannan sujadantan sannan kun bayan ta gama wannan ta koma ta maida jijiyoyinta inda take to a lokacin ne masa habbai da sun gani shi wanda ya ga haka wani musulunta ba in za ka ba nuna mu'jiza ki sa mutum ya musulunta ba sai safai suka ce ya rasulullahi wannan bishiya sai ma sujada mu ma ka ba mu dawa mu rika yi ma sujada ba sai manzo Allah ya ce ai bai yiwo ga wani ya sujada ga wani da ina halatta ma wani ya masa wani sujada da masana umarta ma ce wa rika yi wa mijinta sujada saboda girman haƙƙin maza a kan mata ne amma da ko sunan ba sai su yi masa sujada ba da haka ba zai yi sai haka ba walakin sai dai abin da zai ce masu kunu rabbaniyi yana ce masu ne ku zama mutanen Allah su ne rabbaniyi an ce asali shi rabbiyi sai a tsara alif da nun an ce bit tafkhim wa ta'zim dan a kambama abin a gidan bashi ku zamto mutanen Allah ibnu jarir al-dabari yace ma'ana alimina amilin ku zama masana Allah dan ba a bautar Allah sai an san shi sannan kuma sai ku yi aiki da abin da kuka sani din shine ma'anar mutanen Allah in kidan ce mutumin Allah ne wannan to ya hada su biyu ne ya san Allah sannan kuma yana aiki da sanin da yana aiki sai ya hada guda biyu bima kuntum tu'allimuna alkitab ko ta'lamuna alkitab saboda abin da kuka kasance kuna sani na littafi ko kuke karantar da wasu na littafi wa bima kuntum tadrusun da kuma abin da ko kasance kuna karantawa to daga ake zamowa mutanen Allah sai mutum ya zama makusancin Allah saboda Junai al-Imam Junai wanda ake cewa shi sayyidu da'ifati sufiyya yana cewa la yakunu as-sufi ko kuma la as-sufi kai faqihun wala afsa yace da inda ka samu wani sufi malami cikin sufaye babba wanda ya san abin da yake yi to za ka yace kuma malami ne masarin fiqh ko masarin shari'a yace amma wala aka ba ba ba lalle aka cinye haka ya zama haka ba kana iya samun masarin fiqh amma kun ba sufi bane amma duk wani sufi in dai ya ansa sunan shi sufi za ka yace masarin addini ne kuma haka al-imamu Jibril ya faɗa an gano wannan ko to Allah ta'ala ya samu dace wala ya'murukum an tattaku ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا
na'am أيامركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون Allahu akbar wannan aya tana da kyau a tsaya a ƙara fahimtar ta duk da cewa tana ɗauka na ci gaba da ma'anar wancan aya ta baya amma ta ƙara fito da bautar wani Allah ko yi mai sujada ko makamancin wannan me hukuncin sa tana fito da shi ƙarara wala ya amara kuma an tattafizul mala'ikata wan nabiyina arbaba sannan kuma duk wani dan adam wanda Allah ya bashi littafi da annabta to baya umartar ku ku riƙi annabawan Allah ai ina ce da su ne mafiya daraja cikin halittun Allah ko to kowanne duk wani duk wani dan adam da Allah ya ba shi annabta ba zai umarce ku ku riƙi annabawa ba an gane ko Wa- wa- wala amru an tattafi zama mala'ikata to ba zai umarce ku ku riƙi mala'ikun Allah ba wan nabiyina kuma ku riƙi annabawa ba arbaban a matsayin alloli ba zai ce muku haka ba ka ku ai waɗannan mala'ikun Allah ba sa saban Allah sannan annabawan Allah su ma ba sa saban Allah dukkan su makusanta ne to amma duk da haka da ya kada abin da Allah zai faɗa a gaba sai ce a ya amurkum bil kufri a lura da wannan a yanzu ya rika umartar ku ne da kafirci ashe bauta ba wani Allah duk darajar wanda ake bauta ma din ya sunan shi kenan kafin tunda Allah ya ce bai ba zai umarce ku da ku riƙi mala'iku da annaba a matsayin alloli ba sai Allah ya ce to ya umarce ku ne da kafirci ba da yin antum muslimun bayan ku dinnan ku musulmai ne dan da ya ce ku ku bauta wa mala'iku ko annabawa shikenan ya umarce ku da kafirci kenan to ba zai haka ba kuwa ay amurkum bil kufri ba'da idh antum muslimun na'am yasa riwaya tana nan al-imam ali dan abi talib a zamanin sa ya haɗu da mutanen da suka allantar da shi ko sa abin da ya musu dan ya tauna tsakuwa wato dan aya ta ji tsoro sai sa aka shigar da su cikin wani daki aka kunna wuta ba kona sa ake ba wuta ta dinga ci hayaki zai fitowa ta ko'ina wannan hayakin ya turnuke su har ya sa duka mutu abin da ya sa bai kona su saboda hadisin la yu'azzibu bin nari illa rabbun nar ba wanda aka yadda ya azaba da wuta sai ubangijin wuta Allah shi kadai aka yadda shi yasa sai na ali bai kona su da wuta ba sai dai ya sa musu hayaki har suka mutu da yin aka tabbatar da sun mutu sun zama gawa sai kuma aka fanta musu wuta gaba ɗaya gawa duk ta kone gaba ɗaya wannan abin da imamu ali dan kar wasu nan gaba ma su ƙara da haka mas'alar bautar wani Allah al'amari ne mai girman gaske nan dai mun karanta ko annabi Isa idan Allah ta'ala ya mai tsiye ma ga dai tsorata da zai annabi Isa ma alaihi salam kun ba shi sai ayi ba amma ga yadda idan Allah ta'ala yana tambayar shi kan abin yadda yake tsorata saboda girman haƙƙin so shi an dauki haƙƙin Allah an bashi aya amurukum bil kubri ba'da idh antum muslimun wa ya'khudhu Allah
وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة نعم لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم نعم مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه نعم قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري نعم قالوا أقررنا نعم قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين
Allahu akbar Allah ta'ala yake cewa wa in akala Allahu mithaqan nabiyina lama ataytukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum ithri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin wannan aya akwai ah, tarihul islam na ibn jarir al-dabari ba tafsirinsa ba tarihul islam wanda ya kawo maganganu da yawa kan wannan aya amma za mu ɗauki guda ɗaya cewar shi fa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin annabawa ma gaba ɗaya shi na daban ne Allah ta'ala ya fifita shi fiye da kowane annabi kuma ta kowace fuska babu wata fuska wadda manzon Allah bai tsara duka sauran annabawan Allah ba ma mabat fatratun min ar-rusul illa basharat qaumaha bikal anbiya duk lokacin da manzo zai tafi sai yayi bishara zuwa ga zuwan manzon Allah cewa idan ya zo bayan ya tafi to a addana shi abin manzon Allah shi ma da zai manzon Allah zai iske shi da rayuwarsa da shi ma ba abin da zai zama sai zai zama fate ya zama sahabu annabi shari'a shi ta daina aiki wannan matsayi da Allah ta'ala ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana gwada cewa shi ne mafifici cikin dukkan annabawa cewa kamar ma dukkan su wakilan shi ne kawai tunda duk wanda manzon Allah zai iske a zamanin sa to sai dai ya zama cikin mataimaka kawai kuma wannan a hadisai da yawa manzon Allah ya faɗa yahudawa nan da muke ta magana kan su ko sun ce su rike a taura su rike annabi Musa to manzon Allah akwai hadisin da yake cewa azaban lil yahud lau a darabtu Musa ma wasi'ahu illa an yattabi'ani ita ina mamakin Yahudawa da a ce annabin nasu Musa shi na rikka da shi ma ba abin da zai halatta gare shi sai dai ya ƙi ni kawai shi da suka rike suka sun rike sun kyale inda shi na iske sai dai ya ƙi ni kawai ya abin da zai yi kenan yace kuma wa ajaban lin nasara law adrakta isa ma wasi'ahu illa an yatajal ina mamakin kiristoci su ma da suka sai sun rike yesu almasihu sun kibila da da shi annabi isa na rikka da rai ba abin da zai halatta gare shi sai dai shi ma ya bi ni kawai ga shi kaga dukkan su wakilan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam kamar da yadda malami idan bai ranko ya ce driver ya tsaya a ajin ko molita ai ba ba ba malamin ajin bane ko da malamin aji ya zo molita me yake yi sai ya zauna shi ma yanzu dan aji ne kamar kowa kawai an gane wannan ko to haka matsayin manzon Allah yake wannan annabawan Allah ba da sa muka faɗi wannan ba wannan ayar da malamin karanta mana yanzu abinda take gwadawa kenan Allah ta'ala ya ce wa iz akaza Allah ka tuno ko ka ambata musu a yayin da Allah ya riki mithaqan nabiyyi alqawli da annabawa duka yace lama atainaku a warasu kenan ko a yayin da muka ba ku min kitabin wa hikima littafi da hikima shine annabta ko kuma lamma ataitukum min kitabin wa hikima yayin da na ba ku an gane ko littafi da hikima sun maza aku rasulu sannan sai wani manzo ya zo wajen duba cikin dalalin za ka ja cewa huwa muhammadu wannan rasulun din nan muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ake nufi sai manzo Allah ya zo maku ku annabawan nan musaddiqul lima ma'aku kuma gashi ya gaskata duk abin da ke tare da ku la tu'minunna bihi wai za ku yi imani da shi wa la tansurunna za ku zama mataimaka a gare shi an gane ko duk annabawa sai da Allah ta'ala yi alkawari da su ɗaya bayan ɗaya wannan littafin da na baka da annabta idan manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo a zamanin ka zaka yarda da shi ka imani da shi ka zama mataimakin sa sai ya karba sannan sai a sa mai hannu na ya zama annabi a bashi littafi sai wannan daraja ta isa qala sai Allah ta bayan duk sun yarda qala sai Allah ya ce a aqrartum wai kun tabbata wa akastum ala zalikum isri kun riki alƙawari na akan haka cewa hakan za ku qalu sai suka ce aqararna mun tabbata za mu haka qala sai Allah ya ce to fashhadu to ku shaida wa ana ma'akum min ash-shahidin ni ma ina nan tare da ku ta daga cikin masu shaidawa akan haka ai ko wannan shaida ta girma kuwa ai sai da Allah kadai ma wa kafadullahi shahida Allah ya isa kadai ya zama mai shaida amma yadda biya ka ba shaida wai kun tabbatar za ku yi hakan suka ce i mun tabbatar su to ku shaida ni ma ina daga cikin ku tare da cikin masu shaidawa akan haka to wanda bai cika alƙawari ba wa man tawalla فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون الله أكبر الله تعالى فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأن آية تنا فسر بلادي فسر تبركوت الله تعالى bayan ya faɗi darajar manzon Allah cewar da annabi Musa da Yahudawa suka rike suna dogara da shi suka ƙi bin manzon Allah da annabi Isa da Kiristoci suka rike suna dogara da shi akan cewar suka ƙi bin manzon Allah to kun ji har su din da suka yarda in annabi zai riske su adda za su zafi su bi nashi sannan ma suka zama manzannin da har kuke ganin girman su kuka rike su kuka ki masu bin manzan Allah an gane ma'anar magana ta ko annabtar da ita cikin ga darajar ta da duhunta har kuka rike kuka ki manzan Allah sai da ma suka yarda shi kai shi in ya zo ya same su za su adde ta ba su zama mataimakai sannan ma aka ba su ma annabtar to Allah ya ce to daga yanzu duk wanda ya zo ya baya ya ki manzan Allah bayan ya ji wannan maganar cewar gwanayen nasu ma mu ma gwanayen mu ga yadda ake da su wajen bin annabi ina ga su to duk wanda ya juya baya baya haka fa ulai ka humul fasiqun to wadannan su ne suka kun fasikai masu fita daga da'ar Allah wannan shine fassara farko fassara ta biyu kuma ban tsoro gare ta ba ta yi wannan ban tsoro ita fassara ta biyu wasu malamai sun ce haɗa take da maganar Allah game da annabawa saboda kun ga dai kun ce kun yadda za ku bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan na ba su annabta din nan to duk wani wanda ya juya baya su annabawan fa akan wannan alƙawarin da muka yi bayan haka mun yi da shi in annabi ya zo zai ji shi kuma kila sai kuma ya ya juya baya ya canza to yanzu ba suran shi nabiyin mursalin ba na kwata wannan dama yadda muka yi sharadi zai haka sannan na bashi yanzu fa ulaika humul fasiquna waɗannan yanzu sunan su fasikai kawai ba annabawa ba duk wanda bayan mun yi wannan da shi kuma ya canza mu to yanzu ba sunan shi annabi ba na a yanzu shedan an ce bai je cikin bada'iul bada'iul zuhur ko wa qaiul zuhur littafi ne tarihi in kana mishi za ka same shi ya tabbata cewa duk inda ya gani a duniyar nan ba inda shedan bai yi wa Allah sujada ba ta neman kusancin Allah kafin Allah ya tsine mai da Allah da aka tsine mai bai tsinu ba to Allah ya ce duk wanda ya juya baya bayan haka bayan mun yi haka da shi to waɗannan fa wadai ka humul fasiqun waɗannan su ne fasikai wanda suke ba su fita daga da'a ba cikin makusantan bayi suke ba da ka darajar manzon Allah ta isa kwarai da gaske Allah ta'ala ka bar mu da shi ka kuma ƙara tabbatar da mu akan koyi da shi ka bar mu cikin tawagar ta duniya da lahira duk wani abu ko daga waye wanda zai kauda mu daga bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ta raba mu da shi duk wani abu daga ko da ko na waye wanda zai kusantar da mu daga sunnar annabi Allah ta tabbatar da mu da shi muna ba da Allah ta'ala ya mana wannan kuma lokaci ya riga ya cika abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka faɗa da kuskure ko rashin sani Allah ka sanar da mu kuma ka barka mana bukatun na alkhairi zahiran wa batinan Allah ka biya mana muna da marasa lafiya muna fatan kowa ya kenya cikin addu'o'in su muna da marasa lafiya akwai wanda ma yana kwanci asibiti akwai wata ba mu muna da kwanci gida ba da lafiya ga duk mutane wasu a tsaitsaye marasa lafiyar suna da yawa duk Allah ya ba mu lafiya gaba da wanda muka rasa kuma Allah ta'ala ya masa gafara mun yi rashin rashin da yawa duk Allah ya masa gafara ko kuma Allah ya sa mu cikin imani Allah ya gafarta mu gabatan mu da malaman mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali ka shirya mana jiro'in mu alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم